أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صحيح البخاري كو من سيا أبابنا أربعين دبقوي حديثنا الريبيو دا لايكين babu wudu'i bil muddi babu mai bayani akan arwalla da muddi daya wanda yana nuna cewa ba a son yin banna da ruwa ko ba haka ba muddi shine hannayenka guda biyu hannaye matsakaita idan aka cika su da ruwa kamar hakan ba a bude su ba fanlau ba a mace su ba sai aka dan tsakaita to in an cika su da ruwa shi ake kira muddi misali ko muddi ko da ba na ruwa bane mun fahimci wannan jam'ul yadaini an gane ko ko mil'ul yadaini ko mil'ul kaffaini mutawassitataini la maqbudataini wa la mabsutataini ko ba haka ba yace haddathana abu nu'aym qala حدثنا مسعر كنا مسعر كو قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالساعي أنقاليكو يا كسن شي منذ صلى الله عليه وآله وسلم يغسل كو يغتسل كنن دوكا دي وانكا أجل في domin gasala yana buƙatan maf'ulun bihi gasala jismahu in ya zama wanka na jiki gaba ɗaya amma yanka ce ikhtasala shike domin galibin fi'ili muta'addi in an ka samu alif da ta'un galibi sai ya koma mi sai ya koma lazimi an gane ko ko aka ƙara mai nunun alifun da nunu sai ya koma lazimi amma ba kowane lokaci ba ko ba ka ba tafa'a ya kashe abu in tafa'a abu ya kashe kansa an gane ko ghasala yana buƙatar ghasala jismahu ko ko kaffahu ko wajahu amma ikhtasara yana nufin yayi wanka ya wanke cikinsa gaba daya to yaqtasiru bis sa'i da sa'i daya sa'i dai sune muddi nawa muddi hudu sune sa'i daya a cika hannu haka a zuba daya a cika biyu a cika uku a cika hudu sune sa'i sa'i daya muddi hudu sune sa'i daya shi yasa mutane mu suke fassara shi da tiya in za a yi hidda zakar ko na fatan fulci ila hamsati amdadin har zuwa ga muddi biyar kinan wani lokaci yana kai kamar muddi biyar wa ya tawaddau bil muddi yana alwala da muddi daya in an cika hannu haka an zuba ya ishe shi alwala to wanda zai mamaki ce to yana yiwuwa nan akwai abubuwa guda na farko ana nufin takribi ne dan a nuna maka mi dan a nuna maka baya fannata ruwa wajen alwala abu na biyu ita alwallah da kake gani tana da alaka ko ko abu yana da alaka da yadda kake kallonsa kun fahimta yanzu lokacin da mutum yake da hali sai ya taɓa na kuɗi bai gane ba amma lokacin da yake da ƙarancin kuɗi sai ya bi su a hankali mai ɗebowar ruwa rijiya garinsu babu rijiya sai an ci kilomita biyar ko bakwai sannan a je bisa jakki a ɗebo ruwa to idan zai yi alwala ba ɗaya suke da wanda ke zuwa bakin famfo ya ɗebo ruwa ba don wanda zai zo bakin famfo ya ɗebo ruwa bai san wahala su ba kuma ka duba in ka ɗebo rabin buta sai ka alwala da su in ka ɗauko sulusin buta sai ka alwala da su in ka cika buta kuma sai ka alwala da ita kaga abin yana da alaƙa da bi da yadda kake jin ruwan ba sai ko mu fahimta ba to shi yasa matsalar da ake zancen afirka tattalin arziki ba wai tattalin arzikin ɗaya ba na matsaloli ne na turawa da suke sata arzikinmu ba wannan matsala ɗaya gari muke da ita ba a'a muna da matsala ta ya za mu tafiyar da arzikinmu gerance mafi yawancin wuraren da ake saka kuɗaɗe a ƙasashenmu ba wurare wanda muke da bukata ba sai a ɗauki biliyan biliyan biliyan biliyan sai a sa cikin ƙwallo amma ga makarantu da dama waɗanda za a yi karatu an gane ko babu cok abin da chalk lacre abinda ake rubutun shi at-tabashi at-tabshara shine mufradin shi to kaga mu daga bukatar ilimi kuma mu yayin zancen kuma aje a dauki kudi a zuba cikin kwallo ko kokowa kuna fahimta ta moves germs misali kuma ga abubuwan da za su sa arziki ya haɓaka sai a basu sai a je a yi abubuwan da arziki baya haɓaka yin hanyoyi yana sa arziki ya haɓaka don sifiri ne to me amfani a ɗauki kuɗi a sa cikin koko ko kowa wani abu za ta dawo da shi ba za ta damu da wani abu ba babu jeransu mai kyau abubuwa jeransu ga wuraren da ya kamata a saka kuɗi ministry ta ilimi ita fi cancanta a saka kuɗi cikinta amma sai a ɗauki kuɗi na wasanni sai su fi na ilimi yawa to kaga baya da za a yi mu ci gaba mun fahimci wannan to wannan abin da ya shafi kenan tafiyar tsarin wato gwamnatocin kasashen musulmi da na afirka sai ka ɗauki kuma mu kuma mutumin da yake ɗaukar salari ko salar na jika ɗari ko mu ce naira dubu ɗari misali a najeriya an gane ko sai ku iske sai ya aje wani abu mai ɗaukar salar na miliyon ɗaya ko da wata ke ƙarya sai ya ci bashi mai jika ɗari mata biyu gare shi mai salar na miliyon ɗaya mata guda ke gare shi ya aka haka saboda abin baka ɗauke shi da muhimmanci ba baka samu albarka ba duk lokacin da abin da Allah ya baka baka ganin kima shi baka garbuwar ta wuce ko da duk ga an ka baka saboda wancan da ake ba jika ɗari yana da tunanin matsala sai ya kashe 80 ko 70 ya kashe 80 ko 70 sai ya aje 20 ko 30 wancan kuma miliyan ɗaya yana haya gida jika ɗari biyar yana cin abincin da da shi da shugaban ƙasar faransa ma tana yiwa iri da suke ci kaga dole ya shiga bashi da haka mushkilar ba ta salar bace yau mutum ana bashi jika ɗari da hamsin da an kai salar kinshi jika ɗari uku marmakon ya yi tunanin ya rika aji jika ɗari ɗari ya samu nan da shekara ɗaya ko biyu ya sai fili ya fara gina a'a yanzu yana haya gidan jika talatin sai kuma gidan jika ɗari da hamsin ya za ya fitar da ruci ta zuciya yasa wani matsalar wani lokacin matsalar wallahi ba matsalar waye gwamnatoci ne da tura ɗaya ba har da mu kanmu muna da matsala mun fahimta jeron skin arzikin ya za a sarrafa ɗan kaɗan ɗin da akwai shi ma ba a iya sarrafa shi ba ina fata an fahimci don haka dole sai mun saba da irin wannan duk yadda ka so ka gyara arziki in babu ɗaukar babu kamar sa shi cikin wurin da ya dace to babu inda za a ji ko yawan dukiya za ka iske mai yawan ba yawan jari ne ake bukata ga kasuwanci ba a'a a sa ka ka san 'yan kasuwar da kake karɓowa gare su ka san 'yan kasuwar da za su ɗauki kaya gare ka ya fi a baka kudaden kasuwanci da za a baka miliyon 100 na kasuwanci tana yawa da wata shida babu su saboda kai baka san gawa za ka ɗauko ba baka san yadda ake ɗauko kayan da sauki ba baka san yadda ake bada su ba kullum ci ne ake yi sai abin ya kare yasa ana son a koya ma mutum ya san yadda ake yi ya san a ina ake ɗaukowa kaya kuma suwa suke karɓar kayan to shi ke na kasuwanci ya samu ko babu ko zara kana iya zama to babban dan kasuwa mun fahimci wannan za ka dole sai mun dawo mun yi karatun tare su game da arzikin da muke samu zan ba da misali kuma wannan ba suka bane zuwa ga wani kun ga yau wani abinci ne aka fice a kasar Nijar shinkafa to shinkafa da ake nomawa a cikin kasar Nijar tana iya isa tana tana iya ta wadatar da mutum kashi biyu cikin dari na mutanen kasar Nijar to menene ake noma mai yawa hatsi da mi kuma wake da mi kuma masara da mi kuma dawa to kuma shi ne abin da ba ma ci to ka duba ka gani su waɗancan da kake siyowa wajensu shi ne abincin da suke numa shi suke ci kaga ba su bukata sai sun ɗauki duke su sun kai wani wuri kai kuma abin da ka fi nomawa a ƙasar ka shi ne ba ka yadda ka sarrafa shi ka ci shi ba sai dai ka sai da wanda ka noma ka sai da buhu goma na dawa ka siyo buhu biyar na shinkafa ba mu ce haramun ne cin shinkafa ba kuma mu ce illa ba ne mun fahimta amma ya za mu yi mu rage makan wasu matsaloli waɗanda mu ne muka gadon makan musu in can da a birni ne ma ake cin shinkafa yanzu sai ina har ƙauye ita ce ake ci sannan kuma ga wata matsala shine cewa ma yanzu shinkafa ma wani so shi kai ba ma irin wagga da ci ba sai ri parfume mai kamshi kuna fahimta ta shi yasa waɗansu matsalolin ƙarya ne mu na muka ƙirƙira makan musu kana da damar da zaka sai shadda wadda metr din ta jika ne sai ka je ka sai ta jika biyar biyar don ka arira ka ai reni ya kare in ba karɓi ka je neman bashi ka bi tc kana almajiri tc baki wanda kaka iya sati guda baka canza shi ba a gane kuma mai mai karhi kamar kirki a ni shadda ta min tsada ina sa shadda can ba a rasa ba amma na yi son tc baki kuma baki mai kamar kirki wannan shi ne shi yasa kuke ganin gwarawa an gane ko da ibo sun kware mu duk abin da kaga ibo na amfani da shi akwai economy cikin shi duk abin da kaga bagwari na amfani da shi akwai economy cikin shi ba na ce kaka ji daɗin rayuwarka ba amma ka yi taka tsantsan mun fahimta ko ba ina so in taba wani bane ko in taba masu kawo shinkafa a kasashen mu ba haka nake nufi ba ya za mu yi musa sauki tunda su ma matsalar in ta shafe mu ta shafe su tsadar rayuwar da ake zance a yanzu a ce rayuwa ta yi tsada shin menene an namu wanda zamu yi amfani da shi mu wadatu da na waje kafin mu ce rayuwa ta yi tsada ba mu iya sar waken nan ana iya sarrafa shi ai abinci daban-daban da shi kuma duk likitocin duniya sun yi ittifaki wake ya fi shinkafa girji bagwari abincin shi economy a ciki kaga bagwari shi na cin taiba ko ba haka nan bane abincin da an kai da gari wake noma rogo mu mu ke noma rogo arama amma sai a kai musu cin su su gari da shi su ma suna nomawa amma bai kai damu ba suna cin sakwara wanda ake yi da doya amma tare da cewa doyan nan ba in an kalce ta wannan kwalfar an gane ko da ake zubarwa su ɗaukata suke su wanke ta su nike ta ta koma abinci don ta hido ya vitamin kuma karamin da doya da dankali an gane ko duka wannan abin da ke rufe da su ya fi su vitamin ba mu da ake yin wannan ba kaga gari idan mutum ya ɗauki garin rogo ko ya ɗauki muce garin kwaki ko kuma taiba kaga in ya cita da safe cikin shi ɗauka iska ɗari sai shi ta tura ruwa abincin bagwari ke gari wake ko ba karan bane alala taiba an gane ko kirgi wanga wanda muka yi rinawa in an kai shi sai su jika shi sai a yanka shi yafi naman saniya vitamin shine suke ci shi yasa kullu ka gani su bil bil bil bil na biyu motar bagwari marsandi ce duk duniya babu mota wadda adamin cikin marsandi na uku suturar bagwari leshi gin tusi ya ka bari sai ya yi shekara da shekaru mashin ɗin bagwari a can da shi ne 75 mutane sun san shi wanda aka gaba sosan kens ba ɗan 80 ba mai sankant mata sankant ko ka turbin dis ko ba haka ba 75 ana shekara 20 ana hawa ne ƙiƙiƙi shi ke to wannan rayuwa da ba mu da ta tunanin mu ajiye kullun shi su suke kwaruwan saboda mutanen faransa suna da wani masa karin magana man ba'a man ishtara ma la yuridu sai ya bi ma yuridu duk wanda yake sayan abin da bai da bukata shi sai sai da abin da ke da bukata su kuɗi ba shirme bane ya kamata mu san tsari na economy wanda yau kullun da abin da suke zage muke nan suna tsaci arzikin mu ko wanda ya sauran ba mu iya sarrafa shi ba ina fata an fahimci da za mu tsara rayuwa akwai lokacin da ba ma bukatar sai mun je wani neman bashi ko aro ko wani abu mun wadatu amma da muka kin tsarin shine kullum muke cikin matsala ga matsala ta waje ta satar turawa an gane ko ga kuma matsala ta mu arzikin ba mu iya sarrafa shi ba kullum muna wasa kullum muna cikin matsaloli Allah ya kyauta in ba dan Afirka ba wagayin noma da mai dubu kuma ita ya caca damma ta da mai 900 kuma ka ce wai a ce ma turawa da larabawa su aiko taimako ga taimako Allah baka ya za ka yi ta cikin talauci ka ɗauki dame 700 ka je ka sayar ka yi ma ka kayan ɗaki me yasa baka fitar da 300 ka aje 400 sai ka ce sai ka kashe kuma yaushe za ka kashe kuma kullum ana cikin kuma in za a biki dan afirka duk wannan bikin da mine bi da miyu muna kashe dukiya ne ta inda bai dace ba shi yasa muke cikin bala'i walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama Allahu akbar wanda nassi ne na alkur'ani economy tana cikin qur'ani amma tunda ba mu aiki da shi wallahi ba mu ta cikin wahala in rayu gadara ita ta kai mu ga wannan musiba saboda kullum muna da wata matsala muna iya suka wani amma mu ba mu son mu dawo mu karanci laihin mu kamar mu ma'asumai Allah ya kyauta Allah biya amin amin wa yatawaddahu bil muddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana arwalla da muddi daya akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi muslim ya fitar da wannan hadisi shi ma hadisi na 325 ina ba ta an fahimta bari mu ƙara hadisi guda cikin wannan sai mu tsaya bakin nan babul masai al khuffai babi mai bayani yadda ake shafa akan khuffi khuffi wasu takalmi ne waɗanda suke na fata ko ba haka ba galibi waɗanda adan su ne da fata kuma galibi ƙasashen da akwai sanyi musamman lokacin sanyi cikin sahara da irin ƙasar rasha za ku ga 'yan kasar rasha da yankin rasha irin su kazakhstan tajikistan ba sa balaguro sai da tunan takalmi gani ko hadisi na 202 sha abin gababi na 48 حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين kagan ba hadisi ne kuma a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan khuffi guda biyu wa anna wa anna Abdullah ibn Umar Abdullah dan Umar sa'ala Umar ya tambayi Umar an zalika akan wannan kaga babu laifi da ya tambayi uba ko to amma kun babu laifi uba ya tambayi da ko to amma wancan wagga ta farko shi dan yarar ita ta biyu ce abai da ita da shi tambayi uba abu ne mai sauki amma uba ya tambayi da akwai wahala sai dai kuɗi amma bari matsala ta addini kaga kuɗi su yana tambaya yana cikin yanayi amma tambaya ta addini ba yayi shi yasa akwai wani babban malami a kasar Najeriya ana kiran shi Malam Aminu Daurawa cikin wani wa'azin sai ke cewa mutum uku suna mutuwa jahili jahilai ba su yi karatu na farko baban malam na biyu wan malam na uku matan malam galibi ba wai ko da yaushe ba saboda shi baban malam ganin shi shi a karatu ita ko shi ko dan wan malam ganin shi kai shi wan karatu da sannan kuma shi ko ita ko matan malam ganin ta kai mijin wato ta aure karatu inda yadda mutane suke ɗaukaka da wata kima ita ganin ka ta kai in ma ana ce ma excellence ko wani ɗan siyasa kake ko DJ ko wani ne ko wani mai kudi kake ana ce ma alhaji wari ko ana ce ma alaran wari ko ustazu da ka shiga gida ita musamman in ma kana tunanin ƙara aure ta samu labari ka ta ƙari ba ba haka ba kuma irin waɗannan matsalolin a kowane zamani suna faruwa ko gidan manzo Allah sallallahu alaihi an samu matsala asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kun gidan kowa sai an samu problem sai dai ya za a warware matsalar cikin ruwan sanyi nan akwai matsala kuma duk in kana kokarin kare mutuncinka da Allah ya baka daukaka to mace ta ima duk mutumin da adda mutunci mace ta ima shi babban mai kudi babban mai mulki babban malami da zaran kana jin tsoron a daga ma murya cikin gida to matar ka ta haikar hinka tunda in ka ta sai ta ce to Allah ke bari amma shegen duniya duka ima mace dan giya ka taba ganin dan giya ba ta shi da bashi waya wallahi an ka ce za a yi mai iskanci za a yi ta ƙarfi na ba za a fahimta to amma duk da haka dai kare dai a ce kana jin tsoron a taɓa mutuncinka wanda bai tsoron a yaga mai mutunci wala mace tsoro ne ta kai ko lakwal kaga yan mata na zuwa suna kewaye ka ko mu ce makarantar boko tun da banga da kaga an yan mata na zuwa suna taɓa kana cewa subhanallahi ustazu na mc shegen duniya da an gani cewa ga shegen gashin kuta kan da haka neman ilimi abu ne mai kyau kuma shi ilimi in kaga ahi malami ba kaga ahi karatu ba in matan malami kike to mallamin kinka aura ba karatu kinka aura ba an gane ko in wan malami kake to kai ka riga malam na amma baka riga karatu duniya ba na fata an fahimci ni fa qala sai yace kenan shi na'am an gane ko kina anna abdullahi ibn umar ko anna abdullahi ibn sa'ala umar an zalika ya tambayi umar akan wannan fa qala na'am yace haka ne إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره kin shi ya tambayi Umar akan abin da shi Sa'ad ya faɗa shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane yace mai haka ne tabbas in Sa'ad ya baka labari kanka tambayi wani ina ba za mu fice to nan kuma nan yana nuna mishi cewa mutum ne wanda yake thiqa ne abin da ya faɗa musamman daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa daga shi mun fahimci wannan Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi ina fata an fahimci ni an gane ko to anan ba idan ya zamanto mas'ala ce ta ilmi ko ana tattaunawa ba a cewa malami guda ɗaya an marje in akwai manyan malamai za a tattauna shi yasa an kai majami'i na malamai za a tattauna akan mas'ala an gane ko ba wai dole bane in mutum ya faɗi magana za a saka mishi ɗari bisa ɗari yana nuna baya kuskure ba haka ba ba haka hadisi yake karantarwa ba amma da yana nuna maka cewa abin da ya faɗa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne gaskiya ne amma tattaunawa akan mas'ala ta ibi su kan su sabbai suna tattaunawa akan mas'aloli na ibi kuma suna ijtihadi kun fahimci wannan da kyau yasa wani sai shi mai kai shine marja'i na ilimi ba a tambaye kowa in ba shi ga wannan kuskure yana daga cikin abin da kashe ilimi a kasashen mu na Afirka mutane sun murka su ne marja cikin bayanin suna jin haka in ka tambaye shi ba a tambaye kowa a inda malami ya baka dalilai da komai ka gamsu shikenan kaka tambaye wani wani shi kuma son shi kai ya ta yi tambayi wannan malami ya tambayi wannan malami sai ya haɗa fatawan malami goma duk sai shi buga su sai ta ce wane ya ce min kaza shi ko wane ya ce min kaza ce min kaza kaga son shi kai shi haɗa sa fitina tsakanin malami sai an yi hatara da irin wannan in dai an faɗi da lalle ka fahimci mas'ala baka bukata sai ka tambayi wani malami na fata ana fahimta ta to amma akwai ɗaliban da sun suka shahada sa fitina tsakanin malamai ko su ce ilimi kaza ya yi ilimi kaza ilimi kaza ya yi ilimi kaza a yi ta rikici na fata an fahimci tsakanin malaman nahawu da malaman fiqh malaman nahawu sun kaga an yi musu banna sun ka ce annahu afdalu an yi ulama li anna al kalama dunahu lam yufhama yau yara sun ka watsa da littafin fikihu an kai wajen malaman nahawu can malaman fikihu suka gaji musu banna ce alfikihu afdalu an yi ulama li anna salata duna hulan tuqbala